الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha ɗaya ga watan biyu watan almuharram abin nan watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai sha takwas ga watan tara a girgoniyar kalanda dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shine kasin na talatin da ɗaya ko talatin da biyu na ɗaya ne to daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'ana ha shurutu ha na waƙidu ha fada'ilu ha littafin fadilatu sheikh abi abdullah muhammad ibn sa'id ibn raslan hafizahullah ta'ala idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun kammala da ashaddu sadis sharadi na shida wanda malam ya masta sai da al-ikhlasu al-munafi lishirki wato yin shahada ko yin musulunci tsakaninka da Allah wanda hakan yake kore shirka da munafurci da riya da kuma san ajika ko kuma san a san me kake ciki mun yi bayani dogo mun kawo ayoyi da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda suke magana dangane da hatsarin wato riya da shirka da munafurci muna roƙon Allah Allah ba mu ikon kiyaye waɗannan miyagun halaye da miyagun akidu Allah kuma ya ba mu ikon roruwa akan ikhlasi da tauhidi da akida ingantatta da kuma yi saboda hi subhanahu wata'ala yau kuma za mu tashi a sharɗu sabi al-mahabbatu a sharɗu sabi al-mahabbatu wato sharaɗi na bakwai daga cikin shurut na la ilaha illallah ita ce almahabba wato san wannan kalma ta shahada da kuma san wanda duk yake kan wannan kalma musulmi yana rataye da wannan kalma a wuyan shi to wajibi ne ka so shi ka ƙaunace shi ka ainihin wato a fifita shi akan duk wani wanda ba shi ba wanda ba shi din nan ba kuwa ko da mahaifinka ne ko da mahaifiyarka ce ko da ɗan uwanka ne na jini dole ne ka fifita musulmi a kan shi matuƙar ba su haɗa ba ku haɗa addini da shi ba malam yake cewa almahabbatu li hadhihi kalima al'azima almubaraka ana nufin kaso wannan kalma wacce take mai girma kuma mai albarka wali maqatadathu wa dhallat alaihi kuma ka so duk abin da kalmar ta hukunta ta kuma yi nuni a kai shi abin da duk kalmar take hukuntawa take nuni a kan a yi shi to dole ka ainihin wato so shi wal mahabbatu li ahliha al'amili na biha abu na biyu shine ka so duk wanda ke kan wannan kalmar ma'abotanta yan uwanka musulmi al'amili na biha wanda suke aiki da wannan kalma ta shahada wato abu guda biyu ne malam a nan ya yi koma guda uku shine mutum ya so abin da kalmar ta hukunta ya so kuma abin da kalmar ta ce a yi sannan ya so waɗanda suke kan kalmar suke furta ta suke addini da ita musulmai yan uwan shi almultazimina li shurutiha musamman waɗanda suka lizumci sharuɗanta suka tsare ta ba su yi wancakali da ita ba ba su yi watsi da ita ba a matsayinka na musulmi dolanka ba ana cewa ya kamata ko ya dace ba in dole ka ainihin wato rungumi wannan mutane ka riƙe su a matsayin su ne naka ba wasunsu ba kuma irin wannan yana faruwa ne yayin da wani abu ya taso a ga yaya kake ɗaukar 'yan uwanka musulmi ya kake kallon su wanne irin kima kake ba su wanne irin daraja kake ba su in kai ma'aikaci ne shugaba a wata ma'aikata wanne priority kake ba wa 'yan uwanka musulmi a wannan ma'aikata jama'a kuna fahimta idan kai shugaban ƙasa ne wanne irin ƙoƙari kake wajen ka nuna kai fa waɗannan su ne naka ka taimake su ka agaje su ka ba su mukamai ka ba su duk wani abin da zai tallafa wa rayuwarsu da addininsu idan kai gwamna ne wannan irin matsayi kake ba wa addininka a matsayinka na gwamna na fata na fahimta mutanenka musulmi wanda su kuke addini iri ɗaya wannan irin dama kake ba su a gwamnatinka a matsayinka na musulmi ɗan uwansu to da nan ne fa ake gane cewa wane musulmi ne na kirki domin yana son ‘yan uwan shi musulmi kuma so ba na mai ba baki ba don in so na baki ne kowa zai da'awar menene yana son ɗan uwansa musulmi amma sai an zo fagen nuna soyayyar ne za a tabbatar da ita ko a kore ta haka ne ko ba haka ba to shine ne idan kai wani shugaba ne a wata makaranta ko a wata ministry ko a wani kamfani kana tare da wanda suke ba musulmi ba kana tare da musulmi jama'a wannan maganan fa ba ma shakkar faɗarta fa nan naga kowa ya fakare yana kallo na wallahi tallahi wallahi sai ka yarda da haka ka cika cikakken musulmi yawa irin abin da wasu suke yi suna ainihin wato fifita wasu akan yan uwansu musulmi to alamu alama ce daga cikin alamun da suke nuna ka karya ɗaya daga cikin sharuɗan la ilaha illallah bakwai al-mahabba wato mutum ya so kalmar shahada mana ya ce al-mahabbatu li hadhihi kalma al-azima al-mubaraka mutum ya so wannan kalma wacce take mai girma kuma mai albarka wa liman qabat wa dallat alayhi kuma ya so abin da duk kalmar ta hukunta ta kuma yi nuni a aikata shi dole ne sai ka yi haka cikakken musulmi wal mahabbatu li ahliha al amili da biha sannan mutum ya so ainihin wato ma'abuta karma wato musulmi ɗan uwansa musamman kuma wanda suke aiki da kalmar ɗari bisa ɗari ya so wannan kalma ya so masu ita wanda suka suke aiki da ita الملتزمين بشروطها وأن تستلزم شرط لا إله إلا الله وأن تكون كرنتاها an gane maganar da ko domin kamar yadda muka faɗa san kallon ba zai wadatar ba sai ka so abin da duk ta kunsa ko ta hukunta sannan kuma sai ka so duk abin da ta ce a yi ta yi muni gare shi abu na uku kuma sai ka so dukkanin abin da waɗanda suke ɗauke da wannan kama ɗan uwanka musulmi ka bibi ta so a kan duk wani abu da ya taso na rayuwa idan kai shugaban ƙasa ne wanda dama ke ba wa ɗan uwanka musulmi a gwamnatinka me musulmi za su ɗaga su kalla su ce wannan abin shugabanmu ne mana dan mu nasa ne yankunan da al'ummar musulmi yan uwanka suke rayuwa wannan ci gaba suka samu a lokacin da wanda wannan zai taimaka musu wajen ingancin rayuwarsu da addininsu haka in kai gwamna ne a gwamnatinka me kai yi wa ɗan uwanka musulmi wannan abu za su daga su kalla su ce lalle wannan damu ne ya yi gwamna har yi sauka ga abu da ka amfani idan kai ambasada ne me kai wa naka in kai minista ne me kai wa al'ummar musulmi ɗan uwanka a yankinka ka constituency naka yankin da kake wakilta a matsayin ka na musulmi minista me kai musu wanda za su ce lallai mun yarda musulmi ne yake minista a garin a yankin a bangaren da ba kuma fahimta magana wallahi tallahi ba musulmi ne kai ba ko da idan kai magana ayoyi ne suke fesowa ana ganin su ɓaro ɓaro wallahi in ka samu dama sai baka taimaki yan uwanka musulmi ba har ka sauka ka bar wannan kujera ba abin da musulmai suka daga suka kalla malamansu da ɗalibansu da waɗanda suke bin tafarki na addinin da kai kake kai wallahi tallahi wallahi tallahi ka yi aikin banza ka sauka a banza ka ko a banza ba ka da wani amfani wannan abin da za ka yi wa uwanka musulmi shi ne kadai benefit ɗin musulmi daga bangaren da musulunci ba ke daya don ba kai wannan ba ba ba abin da kai ba ba dole ne sai mun ɗauki ɗabi'a na tallafawa musulunci da musulmi a duk matsayin da Allah ya ba mu amma wallahi duk abin da mutum zai yi yi duk abin da zai faɗa ya faɗa duk abin da zai ce ya ce matuƙar bai ɗauki wannan a matsayin hanyar da zai samu tsira ba wala ya kowane mukami ya rike aikin banza ya rike kuma aikin banza ya saba a kai wannan shi ne gaskiyar magana abin da zai ba ku mamaki da za ku je ku ji waɗancan abin da suke yi wa mutanen sun sun samu matsayi amma sai ya ba ku mamaki sai an daga ma hankali wani abin da gida ba za ka iya bacci ba ba za ka iya bacci ba saboda su ba su yadda ba da duk wata dama da za su samu da sun taimaki nasu duk wata dama da za su samu sai sun taimaki nasu domin ne wanda dama aminu kana ya ce najeriya ta mutum uku ne ko da wawa da mahaukaci da wayan girma da rawu ko ba haka ba shi wawa ne ba kano ko bahaushe ko ɗan arewa duk kakara duk ɗaya shi da shi da wancan za su haɗu su cutar da nan ba abin da ya dame shi saboda wauka ko ba haka bane da shi da wancan na fata fahimce za su haɗu su cutar da nan saboda wawa ne shi shi kuma malaukaci shi kuma yana amfanuwa da ƙasa amma kuma so yake kullum sai an ne sai an raba ta ko sai an rusa ta malaukaci da ga gida yana amfana yana samu amma kuma kullum farmatar sai ya za a raba ƙasar ya za a yi kaza ya za a yi kaza shi kuma ɓarawo kai ka zo na ba ya ba ta shi ba da bukatar dogon bayani ko an san halinsa to haka Najeriya kuma wallahi kaga wannan abin da kanu yayi wannan jawabi na raha da yayi raha yayi ya faɗa haka amma wannan ba da haka ne ka kalla abin da ba ba ka ka san haka saboda haka al'ummar ba tana cikin bukata ta musamman dangane da harkar jagoranci a ƙasar nan muna faɗa muku wannan ne saboda kare da na faɗa kuɗin nan da muke zaune da ku muke karatun nan ba mu san su waye ku ba ni ban san ku su waye ku ba ku san ni waye ba ko ba haka ba yawwa ba ma man ki wata yin shafana to kare na shafana ba mai waice ku ba ai ba ga yin aikin ba ko kuma ku ku shafana kuma ta da aran ba to gara mu gaya wa tunan mu gaskiya saboda ban san me Allah zai da mu bana domin ko wannan muka sa a cikin aqida cewa duk abin da muka zama muna da namu muna da namu kuma za mu waiwaici namu muka tafi da wannan wallahi ko ne ne mutum zai zama a duniya nan ya zama ba matsala amma inda matsala take shi ne baka tafi da wannan aqida na cewa in ka zama wani ka waiwaito ka kalli naka ba to matsala ta faru wannan wadda kafa bala'i za ka zama wa al'umma
kwanan nan Hmm.
kan suka dakatar da shugaban kan na gudu saboda yawa minista haka ne dan wannan labarin zai tura ba ni ban san me ingancin labarin da gaske ne ko to ka ga wannan kaɗai ya isa ya zama wa mutane darasi ya isa ya zama mana darasi Allah ya sauwaƙe Allah ya yi Allah kuma ya ba mu ikon gyarawa shi ne yake cewa dole sai mun zama haka mana bugu ma na saba zalika da kuma ki da kyama da duk abin da ya warware wannan an gane ku wata laba bugu da kuma ya ƙin kyamace shi ya ƙi shi ya kyamace shi ya kauce wa wannan tsari da dole ka kyamace shi kai ba Allah wanda mutum sai ya faɗa a cikin sunan baka aya ta ɗari da sittin da biyar yace wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada daga cikin mutane akwai waɗanda suke rikar kishiyoyi ko bayan Allah yuhibbuna hum wa hubbillahi suna son waɗannan kishiyoyi kamar yadda suke son waye Allah Allah ya ce wallazina amanu su ku haƙiƙanin masu imani na gaskiya ashaddu hubban lillahi suna tsananta soyayya su ne ga waye ga Allah ma'ana son da suke wa Allah ba wai ana cewa ya ku ba a'a ba sa yi wa wani irin wannan son da suke yi wa Allah ba wai ya fi ba ai idan ma kai haka kamar ka zo babu tasbiya ne kana kokarin daidaita ko kamanta soyayyar Allah da soyayyar wato kamanta wa ma ba a so kawai san da kake yi wa Allah ba shi kake yi wa wanda ba Allah ba shi ke nan kawai gaba ku mai ci magana kamar ka ce ba ka son kowa sai wane ne sai Allah a so irin wanda ake yi wa abubuwanka domin so kana biyu ne kamar yadda tsoro ma kana biyu ne na fata fahimta so na ibada to ba a yi wa kowa sai waye sai Allah amma so na ɗabi'a ana yi wa mutane da abubuwa da yawa kana son motar ka kana son gidanka kana son matar ka kana son ƴaƴan ka ko to wannan so na ɗabi'a ke to ba shi ake magana ba amma fa shi ma yana iya juyewa ya koma son ibada da yawa sa shi ne ya zama matar kan nan ko ɗan kan nan ko ko gidanka nan ko rumfar kasuwarka nan san da take mata ya kai ya hana ka wani abu na dokar Allah da ya kafa maka to in har ka kai wannan mataki to yanzu son ya kai daga na ɗabi'a ya dawo na ne na ibada ka samu matsala kun gane magana da kyau to amma in so ne na ɗabi'a ranar da duk wannan matar ta nemi ta shiga alfarmar Allah za ka rugunzuma ka dira ka kanta ce ke wallahi da fawa kai da asiri duk wasa wasa wai wanda kun karɓi gwamnati da tabarya ko ka dira ka kanta ka ce duk abin da zamu yi kai mu yi amma wannan jalibin Allah ne ka duk kuskuren ku shigo wannan layi don mu mai cin ran da to wannan shi ne musulmi na gaskiya wanda ya yarda shi a saba mishi ya yarda shi a yi masa ba daidai ba ya yarda a yi masa abin da bai kamata ba zai danne ya haƙura amma bai yarda a shiga alfarmar Allah ba nan kan za ka ga hankalinsa ya kai haka manzan Allah ya shiga ba annabi idan an shiga hurumin Allah da ba hankalinsa ya tashi idanunsa su kada su yi jawur idan yana faɗa da diri a kan wannan abu kai za ka ɗauka wanda ya wannan laifin kamar idan da ga ga annabi zai iya mauti saboda yadda ransa ya ɓaci amma kuma a ɓangaren sa shi sai ka da an ce wani ya zo ya ci kular manzan Allah ya ce ba na abin da Allah ya ci ka karba ba ko ba haka wani ne ba kaga shi za a yi masa aini a zauna lafiya amma ba za a taɓa wa ba to kun san wani abu mamaki ko kun san shi ma Allah aka yi wa manzan Allah kana taɓa manzan Allah قال سكت آية yudafi'u anil ladina amanu Allah yana kare mu'mini kan fassara aya karara da haka Allah yana ɗauka wa mu'minai haka idan aka nemi a yaƙi addininsu a yi fada da su don musulunci wallahi Allah ne ke ɗaukar kansa a kan ko su ba su ɗauka ba ba ba ba shi ne a nan Allah yake cewa wanda suke mumine na gaskiya suna tsantsanta da kuma fifita da tabbatar da soyayya su ne ga Allah. وقال سبحانه يا فلا تسر ما إلى آية تسر يتي يا أيها الذين آمنوا لا تبعث إيمان من يرتد منكم عن دينه والذي يرد يبر الدين الله تفسر فيأتي الله بقومه ba matsala da zai ta addinin da ya gara ma da sannan Allah zai zo da wasu mutane yuhibbuhum wa yuhibbuna suna san Allah Allah ma yana ne yana san su domin sha tambaya ku ce shin da ka so Allah da Allah shi ko ne ne Allah shi ka fiye domin kai da ba dole ka so Allah dole ba wai ana cewa ya kamata ba dole ka don ba wanda ya maka abin da ya maka ko ba ka bane so dole ka so amma inda ake bukata shi Allah ya ce ya so ka to ban kai ka samu soyayyar Allah da har kai Allah da kai da ba ku mai ta kai kuma son da zaka wa Allah ba ka da garanti ma ya yarda da son da kake ba ko ne yarda ba sai ka dage da addu'a da bin dokokinsa sannan soyayyar taka ya karbe ke ce na yadda kai masoyi na ne na fata kuma ya ci magana to idan kuma ka zama masoyin Allah ya yarda kai masoyin sa ne to komai na ka kuma za ka ga yana gudana ne a nan ka'idar Allah yasa daga cikin alamar cewa Allah yana son ka to a ganka kana bin dokokinsa duk yadda za ka yi ikirarin kai masoyin Allah ne abin da kadai za a kalla a tabbatar da soyayya da kake wa Allah ta samu karbuwa a wurin Allah a ga ya kake rayuwa yasa cikin hadisul qudusi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari Allah ya ce manzon Allah man adali waliyan faqad adantuhu bil haqq duk wanda ya gaba da mai so na da Allah yace to ni kuma na ba ki ita shakka bayani ya zo ni yaki shi na gayyace zuwa filin daga a cikin hadisin sai manzon Allah ya ce Allah ya ce wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in min an-nawafil wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktu bawa na bai taɓa kusanta na da wani abu wanda na fi son sa sama da abin da na ne na wadata masa na farlanta masa wato duk abin da za ka yi na ibada to a bayan nan kar layi komai muhimmancin sa to kun san inda shaidan ya biyo wa mutane kun san shaidan sai ba ka dama ka fifi ta nazira ka watsar da farilla akwai masu wannan mutum sai ya bar abin da yake wajibi sai ya ɗauko abin da yake nazira ne ta ba da muhimmanci jama'a kuna da wata magana to wannan shaidan ya shigo sai kai ta neman tsayi kai ta addu'a kai kuma idan ka wani yana wasa da wani wajibi to abin da ya kamata kai masa abu biyu na farko addu'a domin shaidan din da ya yi tasiri a kanka a kansa kai ma ba ba ka faɗa kansa ba ko ba haka bane na biyu shine nasiha cikin lumana ba tozanci da cin mutunci da kai kukansa kuma wasu da wane ne da wane ne da wane ne addu'a da kuma ka zauna da ni ka gaya masa ko da kuwa kai kana daina sama da kai ba wanda ya fi karfin a yi masa nasiha da ba domin dama mai ne addinin gaba da nasiha da addinin da nasiha haka manzon Allah ya ce an gane magana da kyau to shi Allah ya manzon Allah ya ce Allah ya ce bawa na ba zai kusance ni da wani abu da na fi so ba a cikin rayuwarsa sama da wannan abun da na farlanta masa sai ce kuma wa ma zana abdi ya taƙarrabu ilayya bin nawafil to haka kuma bawa na ba zai bushe ba yana kusanta ta da na bilbili bayan ya kula da ni barin lai zai ta hata ulibu har sai na so shi in dai ya kula da farilla kuma yana ba da wa muhimmanci wa na bilbili to za a wayi gari sai duk na son shi to yanzu ka ji yanzu gwamnoni guda biyu da ɗan adam ke samun soyayyar wa Allah shi ne kula da menene farillai sannan na biyu menene na fata aka yi magana hatta uhibbu sai Allah ya ce to fa idza ahabbtu idan kuma har aka wayi gari na dina gamsu ina sai to kuntu sabu wallahi yasfaru ni zan zame masa kallon sa ne yake kallo abin nan sabu kunnan sa ne yake ji to sai malamai suka ce ba wai ba ka ji da kunnan Allah bane a'a zai zama duk abin da ba ka yarda ka ji daɗin jinsa to yana daga cikin abin da Allah ya yarda a ji shi to daga nan za ka gane akwai matsala me kake ji jama'a kuna fahimtar magana da kyau kun tu san ku wallahi yasma'u bi zan je zame masa jinsa da yake ji shine za ka wayi gari duk abin da zai zo kunnen ka nan ya shiga na ji kuma ka ji daɗin ji to wannan abin Allah ne ya yarda a ji shi duk abin da Allah bai yarda a ji shi ba to za ka ji kana kyamar jinsa to alama ce daga cikin alamomin da ka fara samun soyayyar waye Allah wa basara wallazi yubsiru bihi Allah ya ce zan sake zane masa idanunsa da yake kallo da shi shi ma ma'anarsa shi ne za ka wayi gari duk abin da Allah baya so a gani to kai ma ba ka so ka gani abinda duk ka ji daɗin ganinsa kuma kake son ganinsa ka yarda ka gan shi to shi ma Allah ya daina son ganin wannan yana son ka wannan to har zuwa inda annabi ke cewa Allah ya ce wani da kullaci da kudu zuri ha da hannayensa da ke kaiwa zai zama duk inda ka kai hannunka inda Allah ya ce ka kai yaya kana kira a lungu ba kana kai hannu ko ka ji ina fara kuna mutum magana wallahi akwai abin da ya fara abin da ya bani jama'a yes abin da ya bani warijila kullati yamshi biha da kuma zan zane man kafarsa wanda yake tafiya da ita ma'ana inda duk aka ka taka kaje to zai zama wuri ne wanda Allah ya yarda a ne a je wannan gurin inda duk aka ga kafar ba ta son zuwa to wuri ne wanda Allah bai yarda a ne ba a je ba وجود قلتي يمشي na fara kuna da inda magana wannan shine abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya labarta mana dan haka dai sai mu rike waɗannan a matsayin komurori da su suke jawo yardar Allah da soyayyar Allah ga bawa har a kai matakin da kai da kanka za ka fara jin alamu ka ba hanyoyin da Allah yake son bawa bai yi wannan jama'a kuma ita magana da kyau amma daga ka lura kana da matsala a waɗannan wuraren da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata Allah ya gaya mishi a wannan hadisin kursi ne to daga nan ka yanzu ni an maka ala cewa akwai matsala hanya ko ka samu soyayyar Allah jama'a kuna fahimta to sai ka ɗau mataki na gyara waɗannan abubuwa to daga nan ne sai wataƙila a kai zuwa wannan mataki an gane magana da kyau shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana Allah ya kire ta shi ne yake cewa a fasau da Allah bi qawli Allah zai zo da wasu mutane yuhibbuhum wanda shi Allah yana son su wa yuhibbuna su ma suna son Allah kaga abin burgewa sai Allah ya fara da cewa shi yana son waɗannan mutane kafin ya ce su suna son shi saboda shi ya so su ya fi musu muhimmanci sama da su a ce suna san Allah na ba za ku fahimta ba mun ce kana so Allah ba bai ce muku magana da kyau amma shi ya so su ya fi su su so shi domin son su din ba zai samu shiga ba sai shi ya yarda yana ne yana so shi an gane magana da kyau duk yadda suke son sa san ba zai samu shiga wurin sa ba sai shi ya yarda yana so shi to in ya yarda yana sa su to san ya sami ne shiga wurin sa jama kuma Allah ka sa Allah ka so a izzatin alal mu'minina a dillatin alal wato ba sa cutar da mumine ba sa zalunta su ba sa kawai haƙƙin su ba sa kyamar mumine ɗan uwansu shi yasa wallahi kana musulmi kar ka yadda a ce kana gaba da musulmi ɗan uwanka alama ce da ke nuna ƙarancin imanin da musulunci a ƙarƙashin wannan ita gaba da musulmi kashe kashe biyu ne a ƙasa mutum ko mace kashe biyu kana biyu kana ɗaya daga ciki ba ta kai kana ɗaya ba kana ɗaya a bar soci kana ɗaya kuma matsala ce na farko shine gaba da musulmi saboda ya bata maka rai ya maka wani laifi ko ya maka wani abu ba daidai ba kun gane magana a makwacin ka a hukun aikin ka ya wani sabani ne ka a ka fahimci yana ma hasada ka fahimci baya son ka abu ka fahimci yana ma kaza a sharri ya je maka a baya son ka ci gaba ne a gurin a yana kai kuka ka yi gurin mai gidan da dai sauransu sai ya jawo ka ji kana gabarsa kana gaba da shi to wannan gabar mai sauƙi ce a kan ɗaya ɗayan ita ne kai ma kana ikirarin musulmi ne amma ba abin da ya sa kake kyamar wannan musulmin sai dan ka ga mutum ne mai riko da addini mai kula da addini ka san haka Allah ya rabu wasu idan suka ga wani yana kula da addini wala kawai sai su ba sa sai shi suna kyamar shi suna mana kristiyanci suna gaya masa matakan maganganu a wani lokaci ma har shaidan ya zamar da bakinsu su faɗi magana hatta a kan addinin da yake guda ana samun haka kowa a samu to in ka samu matsala a nan to wannan gabar da kake da ke ta shafi tauhidin da addinin nan gano wancan ta farko cewa rigima ce ta haɗa ka da ke sa ba ka san shi akan wannan wanda addininsa ne ya sa ba ka san shi wallahi jama'a waɗannan kalmomi ne sun kai a rubuta su da ruwan gol Allah na faɗa mu sun kai a rubuta su da tawagar gol saboda muhimmancin su ga al'ummar musulmi daga lokacin da ka samu matsala kana kin ɗan uwanka musulmi dan addininsa wallahi in ba sa'a ba kana iya bata a musulunci a dalilin ka in kai wasa magana ba ga ce yasa a nan da Allah ta sai siffanta su waɗannan muminan da Allah zai kawo idan aka yi ridda aka bar addini waɗanda Allah zai kawo din nan sai Allah ya kwatanta su da cewa adillatin alal mu'minina suna kankan da kansu ga suwaye ga mu'mini da kwansu wato kenan daga cikin siffar musulun da ba na shirki ba shine a samu musulmi amma yana gaba da kyamar ɗan uwansa suwaye musulmi kuma dan addini iya yace ku bambance na fata na fata ba gaba ta wanda malamai suka ce ita ma tana da matsala ko kuma tana da hatsari ita ma shine gaba da musulmi aka sidda ba a bako shi maka ba kuma ba addininsa kake gaba ba haka kawai da fitar wannan musulmi ne ya kwatanta ba musulman da sun cika matsala ba wai matsala ma'ana ba wai ya ba wani laifi ba ba kuma ta gan shi yana kula da mai ba da addini ne ka sa ba sa kawai daga jin musulmi ka tafi aina za a dau aiki a wani ka tafi aina Allah ku ba ku musulmi ne ka aina a kan kwamu musulmi me yasa ba sa kan mutum suna da matsala ana samun wannan na rance da Allah ko da abin da ka faɗa haka ne mu musulmi Allah ya tarbe mu da kin bin doka da kin bin ka'ida ko da ka'ida zamantakewa wallahi in ka yi musulmi a dalilin wannan kana iya samun matsala da Allah zama kuma ba ta fada amma ana so a yi marmara kuma a fahimta cewa ba kuma wannan magana ɗaura gindi ne ga musulman da suke da mummunar ɗabi'a ba jama'a kuma ba ta magana kyau cewa ba daidai ba ne ka ci gaba da mu'amala da mutane mummunar ɗabi'a domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce وأتبع السيئة الحسنة تمحها سيدي وخالق الناس بخلق حسن ɗaya daga cikin matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta tambaye ka ya Rasulullahi mun ji ka ce duk matar da ta kwanta ta rasu to Allah zai tada ita da mutum da ta rasu a hannun shi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce haka ne. ce to ai ta auri mazaje da yawa ta auri na farko ya rasu ta auri na kaza ya rasu ƙarfi ta rasu a hannun wani kowa ne ya rasu ya ba ta sarki ba sai aure ta rasu a hannun wa ta sai manzon Allah ya ce za ka kare tare da wanda ya fi su kyawawan ɗabi'u da halaye daga cikin mazaje har ta nuna haka ya ce zo sai ce ya kura na ya faɗi sunan mata ba nan cewa wata mata ne da cikin matan da zama sai ce rahama rahama ko sunan koloki bi khairai duniya wal akhirah ya ce wance ya ce na ya ce ai da bai kuma su kyau sun tafi da alherin duniya da lafiya a baya kaji idan matan da ka aura mazaje goma ta aura bayan ka to in kai ka fi kyautata mu'amala da ita gobe kiyama da ba za ta shi da kai za ta shi amma in kai ne ɗan autan maza ko kuma sai aka wayi gari ba ta da ɗabi'u masu kyau mu'amala ta da ita ba daɗi kuma da gaske ba wai ita ne ke cutar da kai ba kai ne kake zalunta ta to lallai kuwa idan ku ta ki kiyama ba za ku yi ba ba za ku ta ki tana ita na kawo wannan bayanan ne saboda ba fahimci gabar da na kawo cewa wato musulmi yana da kyau ya zamanto musulmi ne kuma mai kyakkyawar ɗabi'a amma rabin kyawun ɗabi'arsa baya sa a kyamace shi a yi baya baya ne ko a ce ba a buƙatarsa wannan kuma zai iya taɓa aƙida mutum da tauhidinsa jama'a kun fahimci darasin Allah ya ƙara gane da fahimci shi ne ma da yace ba akhbar Allah ba ga sai Allah ba mu labari eh okay ba ƙara sabo yawa a izzatin alal kafirina sannan masu nuna izza da buwaya ne akan kafirai suna son mu'minai ɗan uwansu suna sassauta musu ko suna daga musu kafa amma ba kafirai ba za su sassauta musu duk inda aka same ka a samu alaƙar ka da kafiri ba daga kafa Allah ai kalmar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kun haɗu da su ku manna su zuwa bakin ƙuryar hanya ku manna su ne kun danganta su da kujerar hanya ba abun ana nufin sa na zahiri ba ne jama'a kun bai cewa yana da kyau ba ana nufin magana a zahirin ta ba ne ba na in ka haka kafin kai ta wannan ne kai ka boga ne ka boga ne ne ku yi kiriya ba haka annabi ke yi ba da dai kuma da hankali su kuma da abinda hadisi ke nufi shi duk mu'amalar da ta haɗa ka da wanda ya kafe ya gane cewa kai musulmi ne kuma kana fifita musulunci da musulmai akan duk wanda ba ka- ba musulmi ba kafiri ba shi da wata kima kuma ta ba a riga kamar kuma abin da ba ya gane haka a cikin mu'amala amma abin ta kai cimala sai ka ga mutum musulmi ya sake wa wanda ba musulmi ba ya ba ni dama baki da yawa amma musulmi na kwanci ya hana ko ba da ba a san to abin da hadisi ke yi cewa in kun gamu da su ku manna su zuwa da kuryar aika kamar yadda annabi muhammad ya faɗa abin da yake nufi shi ne daga mu'amala ta haɗa ka da jiki da kansa ya gane cewa lalle wannan yana fifita wanda ya zo a kan addininsa saboda wanda ba addininsa ya ba ya gane haka ya gane haka sun mu'amala ba za ka zalunce shi ba ba za ka cutar da shi ba ba za ka toye masa haƙƙi ba ba za ka ɗauki abin da yake nasa ka cinye ka haƙƙi saboda shi ba musulmi ba ne ba wannan aka ce maka ba ban ma a wasu lokuta ana buƙatar kyautatawa don ka jawo hankalinsa zuwa gari musulunci har ma cikin nassin aya Allah ya ce daga cikin waɗanda ake ba wa zakka akwai al-mu'allafa da qulubuhum waɗanda ake rarashin menene suka kansu an ga suna son sunni suna son mu'amala da su suna mannuwa da su suna son hulɗa da su suna ɗaukar al'adun musulunci sai a ga wannan fada za a kan ba su wata kofa a kan shigo da su to da za su ɗauko gaba ɗaya ko shi ke nan kawai cikin zakar ka sai ka waye sai ka jari gaba ke kana ina a kan magana da kyau wala ga nan a bai wani ce to da Allah ma da ku a gidan ka ya ba kawai sai ka cire wata yara su dubu hamsin ne dama na fita da zakar ka san ko addinin mu duk abin da kai wani ka fara addinin ka kar ka kuskura komai duk motsi a inda ba musulunci ka tallata musulunci a wannan motsi duk motsi a ofis ne a wurin aiki ne sakataren ka ce wace ce ko mene ne ka tallata masa kai haka musulunci ya ce gurin mai sai ka miƙa masa ka ce to mu addini ya ce duk shekara idan dukiyar mu ta kai adadin kaza to za mu ce one of one of our bunch ɗaya bisa arba'in sai mu raba wa bukata a tsarin musulunci ya bada dama da ta kai ba duk da ba addini ba yawa kun ga magana da kyau ka tallata mar ka tallata mar ka masa jawabi ka masa jawabi yasa ake so ka rama kana karatu nan kai kana fahimtar yin wannan abubuwa saboda in ka zama da cikin dalili in ka ga wanda jawabi za ka yi dan Allah ba za ka wani jawabi ba ina ina fata an fahimci magana amma idan kana fahimtar ire-iren waɗannan abubuwa ranar da duk yin wannan buga ta su ko sai a tana da jawabi a sama mai kai wannan bai na kai ba ba na ba shi ne zona a cikin lalle kai musulmi ya kuma mai kula da addinin ka amma a ce ba ka da wani abu da za ka iya koyon buƙatar musulunci ta biyo ta kafa buga rani da haka kai jawabi kai jawabi ne ka ce to gashi na gode ni zan koma Allah sai ya kaki da kansa wata rana rubuce ka ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa da yahudi ne da ne shi kiran lafiya annabi da yake shi shi bai ta da sai ce ko sai ta ma da ba ka lafiya sai dan ya juyo ya kalli baban shi yana jin nauyin baban kar ya musulunta baban ya ce me yasa to shi ko baban sai ya ji nauyin annabi ya kai ko tawara sun shigo har gidan shi sun gaida ɗan shi jama'a kun fahimci magana ya tallata wa ɗan musulunci ɗan ya nemi izinin baba sai baba yana da abu kunya ne ya haɗa ɗan gun abin da annabi ya faɗa jama'a da haka ake tallata addini sai baba ya ce abin abin kasu ko baban kasu abin da ya ce ma gida ba ku rana ku yi ka yi abin da ya karfe da kuke kasu kawai gida ya juyi ya rasu da abin da ya faɗa za a yi raɗa kai annabi har ya kan ya juya sai ya ma ya kara furta kalmar shahada yana juyowa yana wawa sai samu an zara nasa ita ce ta farko kuma ne ta gani annabi ce kuma kuma na mun da yi masa ya ba ba an yi rabe da ba ku kai sanar da kyau umar dan khattab jama'a umar dan khattab ya sayi riga ta alhamini sai kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ba haka abin ya farko ya sayi rigar ne sai ya saka manzon Allah sai dan ta jikin shi sai su kuma kai kuma ya haka da wannan rigar sai su ya rasulullahi na saya ne da ya na fara kuma ya ci magana sai ce ai wannan rigar ba masu saka ta in ba wanda ba su da rabuwa a gara ya ce abubuwan su bin lafi ne ta yada kuma ya ce zai da gudu ne ce ya da ba kuma yanzu magana wata rana sai aka kawo wa manzan Allah kyautar irin wannan riga sai ce a kira masa kuma aka kira masa sai manzan Allah ya ke sa a yi da sai ne ba kwarce da bisa bin lafi ce a rasu da lafi kai fa kace ne saka wannan riga ba shi babu rabuwa a ina a lafiya kuma sannan ni ka ɗauka ka bani ya rasu da ne kake nufi da ba da rabuwa a lafiya ya ce a da kake nufi ni ba na ce ka ne ka saka ba da rabuwa a lafiya ba kai ku ne ma na gaba gaba a lafiya insha Allah ya ce na ba ka ne kai biyu in ma ka sai ne ita ka biya bukatunka da kullum na fata kuma ita imma kuma kana da ɗan uwa a kauye ba musulmai ba ka miƙa musu su tun da kowane ma haka wa dabba sakawa su ne ko ba haka bane ka miƙa musu akalla ta sadar da mutum kuma kara na duka da su kuma sai daga wanda riga ya saka a leda sai ba wa kan sai ce maza maza ya tafi kauye kaza akwai dan baban su ko kaza kaza din sai ya gani shi to a musulunci ana rarrashin wanda ba musulmi ba ta hanyoyi da yawa hanyoyi da yawa kuma wallahi rashin wannan abu ya wato mana matsaloli da yawa da lafiya ka je kasashen duniya ka tafi amerika dan taxi jama'a za ka ga ya sun manna stika a gaban gilas ɗin motar shi kana shigowa za ka karanta ni musulmi da turanci idan kana da wata tambaya a addinin musulunci tambaye ne haka ne yana faruwa Hakan hakan.
kana shigo tasi zai manna ya ce maka ni musulmi ne idan kana tambaya a addinin musulunci kowace ne ya ka tambaya cikin motarsa taxi yake yi amma ma an take da zazzabin musulunci a rubutu in ta rikice ba zai iya kawowa da kama sai ta yi ba rubuci da rana excuse me one minute sai buɗe kawai sai ka ko littafi sai buɗe karanta ma da haka da haka suka yi ta musuluntar da mutane a amerika ka je ka ci tarihi da haka suka kallata musulunci amma kai yanzu kana da kike ne kawai munafikin allah
Sai kiɗa.
ko a kuma ne jama'a Sai kiɗa.
kana da jami'in munafin munafin Allah sai ka da da wasan wasan banza to su ga wata saka kana ta jefe na yan musulmi ba ka da hanya da za ka yi addini ba ka da wani abu da za ka yi wa musulunci dan ka yaɗa shi to wannan rashin tarbiyyar da yau al'ummar mu da yawa ta fada ciki shine abin da ya jawo mana masifa gashi nan musulmai da yawa sun shiga musulunci ne dalilan wasu a kasashen turai wanda ba a kasashen su aka ajiye musulunci ba in ka je ka gani da suke musulunci ma sai ka tausaya musu ba ilimin ba kan amma suna rike da addinin kalmar shahada na mana su rike ta amma munan ga kalmar shahada ga ilimin ga larabci ga duka amma ina Allah ka yayi mana ka ba mu ikon gyarawa shi ne yake cewa a izzatin adillatin al-mu'minin a izzatin al-kafirin suna masu kaskantar da kafiri ba sa daga musu kafa yujahiduna fi sabilillah suna ɗaukaka kalmomin Allah don neman yardar Allah kalmar yujahidu ana nufin suna jihadi da jihadi kala kala ne akwai al-jihad bil bil qalbi jihadin zuciya ka yaƙi zuciyarka wajen ta kaɗai ta Allah ta ba Allah kuma ta bauta wa Allah jihadin nafs jihadi na rai akwai jihadin qalam jihadi na alqalami akwai jihadin wa'az wal khutab wannan darasin da muke yi yana bangaren jihadul ilmi jihadi na yaƙi ne da addinin Allah jama'a kuna ba ta magana da ku sai an bi waɗannan matakai matakai matakai ko an nemi hana irin waɗannan abubuwan to idan abu ya kai mafara nan ne ake busa kugan jihadi na hakika na kan saka a buga don a tabbatar da addinin Allah amma ba rana kan kowa ku ita je ku ce ko kowa ne ne mu ne musulmai kai wa ya baka kai ce kai musulman arziki ko ba ka bari jama'a abin da muke gaya wa da yawa daga cikin ɗaliban ilimi kenan kai da kai shiga jeji ka ɗaukun diga ka ce kowa kafiri ne kai wa ya tabbatar da kai musulmi ne da gaskiya kuma kai wa ya baka lasisin ka furta kowa da musulunta da kanka kuma ba ka fahimci da bari yanzu da Allah ki baya buƙatar gaskiya cewa lallai an yarda ni musulmi ne ko shi ne zai zai tabbatar wa kansa ni musulmi ba akwai wani yaran yarda shi ma musulmi ba ne sannan idan an yarda a ce masa to an ba ni damar kuma ya musulunta da wani ya kafa da wani ko to ina ya samu wannan abu guda biyu shi ne muke faɗa wannan da suke yi wari ware wari ware wari mu abin da muke tambaya shi ne su waye aka ke sai ce su su ahlus sunna ne wasu suka tsarkake kansu ga kuma Allah ya ce fala tuzakku anfusakum kar ku tsarkake kawunan kan ku cinye kuskure ce da zaka daga to kai yanzu da kake iya bada lasisin ai wara ba dan arziki ba ne kai ya kai wa ya bada lasisin kai dan arziki ne kuma wa ya bada lasisin ka ka arzikantar da wani ba ta fahimci magana ka kuma iya arzikantar da wani ɗaliban ilimi mutum ne mu yi haƙuri mu tsaya karatu ya shiga kan mutum da kyau mu san yaya malamai suke mu'amalantar irin waɗannan al'amura kafin mu kai matakin tasadduri mu shiga gonar ilimi ne kafa takama maimakon mu nuna ciyawa sai mu ta sara masara kuma haka ne kuma haka ba saboda mu san wannan masara ce wannan bai ba ciyawa ba ce ba wala Allah idan kana da dan kwakwalwa ba da cikin dalili ba ne kai ka gane me nake yi an gane abin da yau kai kanka tukunna baka tsaya ka koshi ba ruwan jahilci ya da ke ka dauka ka taso an saba maka sabulu ka yi jagab ba sa ruwa kuma haka mai ba aka kaure ba ta fito ba dole kai wani ba da ma Allah shi ne da mu saboda haka dole ne mu shiga cece mu da daga irin waɗannan matsaloli sai tasowa kuma musulmi shi ne shi ne yake cewa suna jihadi domin ɗaukar kamar Allah sannan ya ce wala ya kafu da lawa ta ba sa tsoron zargin mai zargi duk wanda zai zarge su bai dame su ba daga cikin alamun kai musulman arziki ne kamar yadda kuka kwanta ba a babu da kuka magana akan al-ikhlasu bi hadhihi al-kalma shine ikhlasi a cikin wannan kalma mun kawo cewa in za ka yi abu da yi saboda ka da Allah karka yadda wanda zai yi zagi ya hana ka dan daga cikin alamun rashin ikhlas ga mutum shine ya zamanto wato surutu yana sa iya raunin baka yabo kuma yana sa iya ƙara bawa alama ce kaba da Allah kake yi kan kuskura mutane su mai da kai haka ya zama idan suka kushe sai a ga kayi nafas na fata kuma a mutum magana in suka kushe a ga kayi ne kayi nafas in kuma suka nemi suka yaba a ga kayi ne wannan ba alama ce ta yi da kanka saboda haka dole ne mu ji tsoron Allah addinin nan mu yi shi dan neman yardar waye yardar Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne zai bayi zuwa ga ni zuwa ga Allah hukumin sarki mana rahama ya ji kanmu a cikin duk abin da muka sa a gaba kuma sannan addinin namu da muka kai da haka wala ya kawo kuna lawan talani su irin waɗannan ba sa tsoron zargin wanda zai zarge su a kan abin da za su matuƙar abin da za su yi da ya dace ya kamata to da ka faɗa da kar ka faɗa da kai zaki da kai ashariya da dai kai jarri ka ce ai ma kaza a kai ai ko ko ko ko wai kalin da ke ɗaya da matsawa baya hana su sai abin da suka ga ya dace shi na rance muku da Allah idan dai wata zama a kan wannan tafarkin ba ko mutane sun dinga yin kwallon sun dinga yin kwallon ya sa ka wasu kai ka dubi me ya kamata kai idan kai a cikin wani haka gaban ka gaban ka su mai surutu ya yi ai ya nuna mai surutu na ko idan haka ya samu dama ne yanzu sai ya yi mai faɗa ya faɗa kai ne a shari'a ma ya yi an zuma ba ya ta ba ya ko to sai a yi da ba kuna kai kan magana Allah ya shirya mai ba da yace ba a kwanan nan nawa kaga sai Allah ba mu labari annan ibada fa mu'minina lalle bayin sa mu'minai ashaddu qurban lahu karanta menene soyayyar su gare shi wa zalika wannan ta faru ne da annahu lam yushriku ma ko fi mahabbatihi ahada ba su shirka da Allah cikin soyayyar sa tare da wa ba da wani ba kama fa'ala mudda'u mahabbatihi min al-mushrikeen alladhina kafaru min dunihi andalan yakuna hum ka hubbi kamar yadda wasu daga cikin mushrikai wanda suka yi da'awar wasu ma suna san Allah suka riki ainihin wato wasu suka haɗa soyayyar su da soyayyar Allah subhanahu wa ta'ala wa alama da kuku na abdi rabbahu taqdimu mahabbihi wa in khala hawahu kaji alamar bawa ya zama yana son Allah shine a ga yana gabatar da abin da shi Allah yake so a kan abin da zuciyarsa ta so duk abin da kawai za ka ga musulmi wani abu daban to a nan ne za a gane Allah kake so ko ba Allah ba haka duk lokacin da ka so za ka yi abu ga yadda Allah ya ce ai sai wani ya nemi ya juya ka ka yi wani abu da shi kuma Allah ba a kai tare ba to a nan ne za a gane shin san da kake wa Allah ya fi wanda kake wannan mutumin da ke son juya ka ko bai kai ba, ko bai yi ba daga nan ne muka ce matar ka tana iya zama gunjin a gidanka wallahi sai da zama na gunjin ka rumfar kasuwar ka sai da zama na gunjin maganin na gunjin cewa wasu na bauta kuma ka narance da Allah kana musulmi wallahi rumfar kasuwar ka shawar ka gurin kananin ka matar ka kanka sai da zama na gunjin daga lokacin da ya zama kana fifita bukatarsa akan bukatar waye Allah ya zama abu an samu ana ko ba samu ba saboda ka magana babba ce amma babu yana da yawa yana da saura da haka za mu bari a nan sati ne zuwa za mu zo mu ci ayoyin da suke magana a kan gabatar da son zuciya irin su a fara'ai kamar yadda kada ila abu hawa ko a fa'anta ta kunu alaihi wakila أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة أفمن يهديه من بعد الله يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بال بالحق ولا تتبع أهواءهم تسلم زور زورنا الله يرحمك يا سيدي باب داما وكما تلقيهم يساء البركة